أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الله عز وجل فضل هذه الأمة على سائر الأمم وجعلها خير أمة أخرجت للناس وجعل الخير باقيا فيها إلى قيام الساعة وهي أمة مرحومة طاحنة وابتلاءات عاتيه ومع ذلك لم تركع ولم تستسلم وكان أمر الله باقيا فيها وإن أهم أسباب خيريتها وقوتها كما تعلمون هو أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر إذ هو الحصن الحصين الذي يضمن أن الأمة ستأخذ على يد سفهائها ومفسديها كما ذكر ذلك الحق سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أيها المسلمون إن الناظر في عالم المتحضر في نظر كثيرين ليرى كيف هم يتناسحون على ما ينفعهم مع كفرهم وضلالهم فهم يمنعون التدخين في المطارات والأماكن العامة وكذلك شرب الخمور في أماكن وأوقات معينة وقد وقع هذا منهم لأن القاعدة العامة أنه ليس هناك أمة من الأمم إلا وتجد فيها بعض الأساة والمذنبين الذين يحفرون في قعر سفينة النجاة وهؤلاء لا بد من الأخذ على أيديهم فإنهم إن تركوا وما أرادوا هلكوا وأهلكوا وهذا أمر عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال في وصف المؤمنين الصالحين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وقال جل ذكره والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الأمر بالمعروف فقد روى الإمام الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم عباد الله كم من الأمم لعنت وأهلكت بسبب تركها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا رجل من بني إسرائيل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض وذكر الإمام ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني عليه رحمة الله قال أوحى الله تعالى عز وجل إلى يوشع بن نون أني مهلك من قومك أربعين ألفا من خيارهم وستين ألفا من شرارهم قال أي قال يشاع بن نون يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار قال إنهم لم يغضبوا بغضبي وكانوا يؤكلونهم ويشاربونهم وذكر أيضا عن أم مسعر قال بلغني أن ملكا أمر أن يخسف بقرية فقال يا رب فيها فلان العابد في هذه القرية فلان العابد فأوحى الله إلى هذه إذا إلى هذا الملك أن به فابدأ أن به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط إخوة الإيمان ولقد أنكر الله سبحانه على أهل العلم والفضل عدم إنكارهم على أهل المنكر فقال إهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون قال الإمام الخرطبي عليه رحمة الله وبخ الله سبحانه وتعالى علماءهم في تركهم نهيهم فقال لبئس ما كانوا يصنعون كما وبخ من يسارع في الإثم بقوله لبئس ما كانوا يعملون وقال أي الإمام الخرطبي عليه رحمة الله دلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتك كمرتكب المنكر فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها المسلمون إن الدافع للإنكار هو الغضب لله على انتهاك محارمه والنصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة والدافع أيضا ينبغي أن يكون إجلال الله وإعظامه ومحبته وأنه أهل أن يطاع فلا يعسى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ومن تكفر في هذا هان عليه ما يلقى من الآلام لكون ذلك في الله ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة إذ لما ضربه قومه جعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أيها المؤمنون فالنهي عن المنكر بلطف ورحمة عل الله أن يرحمنا ويكفينا شر الأشرار وكيد الفجار إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على خير النبيين وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوانا مسوء البركة lallai mu sani cewa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a kan sauran al'ummomi da suka gabata gaba ɗaya daga farkon ta har ƙarshe. Ya kuma sanya wannan al'umma tamu mai albarka ita ce mafi alkhairin al'umma da Allah maɗaukakin sarki ya fitar da ita ga mutane. sannan ya sanya alkhairi zai ci gaba da wanzuwa da tabbata a cikinta har zuwa lokacin da Allah zai tashi kiyamarsa al'umma ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanta ya yi mata rahama farkonta da ƙarshenta ya sanya alkhairi a cikinta a farkonta da musibu da abubuwa na rashin daɗi suna samar wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai tare da haka ba za ka same su sun juya baya sun bar wannan addinin nasu ba suna kansa zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai naɗe ƙasarsa ‘yan uwana mu sani cewa hakika mafi mahimmanci da mafi girman sababi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka wannan al'umma ya mai da ita mafi alkhairi daga cikin sauran al'ummu gaba ɗaya ‘yan uwa shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana umarnin da take yi da kyakkyawa idan ta gaba a yi da kuma hani da take yi daga mummuna lokacin da ta ga ana zake masa ‘yan uwa wannan shine sirrin ba wani abu ba domin shi umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna ita ce katanga ko kariya mai ƙarfi wanda Allah maɗaukakin sarki ya bawa al'umma lamuni a kansa matuƙar sun rike shi to Allah maɗaukakin sarki zai ci gaba da tabbatar da su a matsayin al'ummar da ta fi kowace al'umma alkhairi a cikin al'ummomi matuƙar za su yi riko da hannun wawayensu za su yi riko da hannun masu ɓarna daga cikinsu za su yi riko da hannun masu ƙoƙarin afkar da su a cikin bala'i bayan su ba su ji ba su gani ba to Allah subhanahu wata'ala ya mata alƙawarin za ta ci gaba da kasancewa number one first class a cikin al'ummu gaba ɗaya na duniya da Allah maɗaukin sarki ta halitta wannan shine lamanin da Allah maɗaukin sarki ya mana Allah subhanahu wata'ala ya ce kuntum khaira ummati lallai ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku ne mafi alkhairin al'ummomi ukhrijat lin nasi da Allah maɗaukin sarki ya fitar a wannan doron duniya babu al'umma mafi alkhairi mafi daraja zaɓaɓɓiya da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa kamar wannan al'umma ta ta musulunci al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma me dalili sai Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana sai ce ta'amuru na bil ma'rufi ba wai kyan fata kuka fi su ba ba wai kyan jiki kuka fi su ba ba tarin dukiya kuka fi su ba ba wani al'amari na duniya naku Allah ya karba ya kalla ba a'a ta'amuruna bil ma'ruf abinda kuke Allah madaukakin sarki ya dora ku akan akan su shine kuna umarni ne da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hani daga mummuna idan kun ga an bashi idan kun ga ana zake masa wa tu'minuna billah sannan kuma kuna imani da Allah yan uwa wannan shine sirrin da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana ba wani abu ne na musamman da muke da shi ba a'a wannan shine sirrin namu matukar muka ban sirrin kuma muka ajiye shi a gefe to anya wancan khairiyar kalmar za ta ci gaba da tabbata a kanmu kuwa amsa shine a'a yan uwana musulmi mu sani cewa lallai dukkanin manazarta da masu hankali da waɗanda suka san ya kamata sawa'un a duniyar musulunci ko duniyar kafirci duniyar masu addini ko duniyar da babu addini a cikin ta kwata-kwata dukkaninsu sun yi ittifaki sun haɗa akan cewa akwai wasu al'amara akwai wasu ayyuka da ya kamata a ce an hana aikata su a cikin mutane wannan ba fa musulmi kaɗai ba 'yan uwa duk duniya duk ƙasar da ka je sawa'un addinin musulunci suke bi ko wani addinin musulunci za suna da dokoki da ka'idodi suna da abubuwan da sun yadda a yi shi suna da abubuwan da ba su yadda a yi shi ba kuma idan kai sai doka ta yi aiki a kanka tare da rashin musuluncin nasu tare da arnancin nasu tare da kafircin nasu amma sun yadda akwai wawaye a cikinsu akwai marasa hankali a cikinsu saboda ka sai su hana wasu ayyuka daga cikin ayyuka misali za ka samu akwai ƙasashen da su suke tutiyar samun su suke tutiyar ba da yancin kai su suke tutiyar ba da yanci ga ɗaiɗaikun mutane kowa ya abin da ya ga dama kowa ya komai ba komai ba ne irin waɗannan al'ummomin ne kuma idan ka shiga cikin su zaka ga masu shan taba za a ce ba za ka je gurin da yake public waje ba ne guri ne na mutane gaba ɗaya ka sha musu taba a wajen wannan doka ce ba za ka sha giya a lokaci kaza ko a waje kaza ba ba za ka yi abu kaza a waje kaza ko a waje kaza ba duk dan me an yadda a ce akan cewa akwai abubuwan da bai kamata a ce an aikata su ba bai kamata a ce an zake musu ba kuma lallai ya kamata a ce doka ta yi aiki akan wanda suka aikata su yan uwa ina mana bayani akan al'umma da ba musulmi bane ba musulunci a cikin su ya kuma mu da muke tutiya da addinin musulunci duniyar da muke tutiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lallai ne dole ne kowace al'umma ta san cewa a cikinta akwai wanda suke ƙoƙari su ga jirgin ruwan da ake ciki na tsira zuwa gaci jirgin ruwan da zai ɗauki mutane daga gaba kai su zuwa gaba su kuma sun samu gatari mai kaifi saransa suke yi sassaƙarsa suke yi ta ƙasa don su ga sun huda shi ruwa ya shigo ciki ya halaka kowa da ke cikin jirgin me zai faru idan dani da kai da kowa ya rufe idansa ya toshe kunnensa ya kame hannunsa ya zauna akan kafafuwarsa aka ce su gaba da abin da suke yi su yi abin da za su yi ba komai ba me kake tsammani zai faru idan jirgin nan ya huje ruwa ya shigo ciki waɗannan maɓarnatan su kaɗai za su halaka amsa ba su kaɗai za su halaka ba da ni da kai da kowa zai halaka wanda ya ji da wanda bai ji ba wanda ya halaka a cikinsa in kuwa wannan shine al'amarin da ake ci to duniyar da take ba duniyar musulmi ba sun yadda akwai abubuwan da ba daidai bane ya kamata a ce an hana ina mu duniyar da addinin mu jigonsa shine al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ina mu kamar yadda mu zo mu ji nassoshi masu yawa Allah subhanahu wata'ala yana ga mana cewa wal takum minkum wannan wajen Allah subhanahu wata'ala umarni yake bamu wannan la ɗin wadda take cikin waltakun lamul amri ce shi sa kaga ta fi ilimin bari'i ɗin jazma waltakun minkum lallai ne dole ne a samu daga cikin ku haka Allah madaukakin sarki ce ba ba ganin dama bane ba ikhtiyari bane dole ne a samu daga cikin ku me dole a same shi Allah madaukakin sarki ce ummatun a samu wasu jama'a a samu wasu al'umma daga cikin mu me za su yi yad'una ila alkhairi da za su rinka kiran mutane zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi suna umarni da dukkan abin da suka ga kyakkyawa ba a aikata shi an daina yin sa an yi barin da shi su dawo su rinka kiran mutane a dawo a rinka aikata shi Allah da manzansa shi suke so wa yanhauna 'anil munkar kuma dole ne a samu irin waɗannan mutanen a cikin mu inji Allah subhanahu wataala da za su rinka rike hannun wawaye duk lokacin da ake abin da ba daidai ba su tsawatar su faɗakar su razanar su ɗauki matakin da ya kamata don su ga an daina wannan abubuwa Allah maɗaukakin sarki ce wa ula'ika kaga irin waɗannan masu irin wannan aiki humul muflihuna su ne masu rabauta amsan tambayi shine waɗanda ba sa yin irin waɗannan masu rabauta ne amsa shine ba masu rabauta bane yan uwa kullu ayar da kyau Allah maɗaukakin sarki umarni yake ba ba shawara ba wajabta mana yake yi dole ne wajibi ne sai mun ɗau wannan hanyar yan uwa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a wata ayar daban lokacin da Allah ya ce daga cikin siffofinsu ya ce yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna yin imani da Allah kuma suna yin imani da ranar lahira sai ce wa ya'muruna bil ma'rufi suna aiki suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna kuma hani daga dukkan wani mummuna abu mara kyau na rashin kyautawa ba sa zuba ido ba sa naɗe hannu ba sa komawa gefe suna gulma suna tattaunawa tashi suke su hana in ji Allah maɗaukakin sarki cewa yi suwari yau na fil khairati suna kuma gaggawa wajen aikata da aikin da yake na alkhairi Allah ya ce wa ula'ika minas salihina waɗannan su ne suna daga cikin nagartattun bayan Allah can Allah ya kira su muflihuna nan kuma an kira su as-salihuna duk su ne masu aiki masu umarni da kyakkyawa masu hani ga mummuna yan uwana masu albarka haka nan Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin suratul tauba suratul bara'a ya kawo wannan ayar ne bayan ya kawo siffar munafikai siffar munafikai ita ce almunafiquna ba'dhum min ba'dhin ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum haka Allah madaukakin sarki ya faɗa munafikai mazan su da matan su sun kasance sashin su ga sashi sashin su suna jibantar sashin su Allah ce suna umarni da mummuna ku kalla aka sun wancan suna umarni ga mummuna sannan suna hana kuma kyakkyawa da Allah zo bayani akan muminai muqabilun waccan sifa ta munafikai sai ce wal mu'minuna wal mu'minatu su ko muminai maza da muminai mata an kana so ka san siffar su shine Allah madaukakin sarki ya ce ba'dhum awliya'u ba'd sashin su masu jibanta sashi ne sashin su masu san sashi ne sannan ya amuruna bil ma'rufi zaka same su suna aiki da suna umarni da kyakkyawa ba suna umarni da mummuna ba wa yanhauna 'anil munkari kenan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wannan a cikin suratul tauba annabin masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya gargade mu ya ja kunnan mu game da lallai idan muka bar umarni da kyakkyawa muka bar hani ga mummuna lalle akwai matsala a cikin rayuwarmu hadisi ya tabbata daga imamu tirmidhi hadisin huzaifa ibn al-yaman Allah kara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wallazi nafsi bi yadihi annabi ce na rantse da wanda raina yake hannunsa la ta'muruna bil ma'rufi ko dai ku yi umarni da kyakkyawa wala tanhawunna 'anil munkar ko dai ku hana mummunan da ake a cikin ku kuna ji kuna gani aw la yushkanna Allah an yab'atha alaykum iqaban minhu ko kuma ya kusata saura kiris wallahi Allah ya turo muku da iqaba da, da uquba da narkon azaba da bala'i da musiba daga gare shi sannan ku yi ta'addu'a Allah madaukakin sarki yayi bariz da ku ba zai amsa ba sannan ku yi ta'addu'a thumma tad'unahu ku yi ta'addu'a kuna roƙon Allah Allah ka yayi mana fala yustajabu lakum Allah madaukakin sarki ba zai karba mana ba me dalili mun ƙi mu tashi ni umarni da kyakkyawa mun ƙi mu tashi ni hali ga mummuna daga cikin mummunan sakamakon da zai same mu yan uwa shine za mu yi ta'addu'a Allah madaukakin sarki ya kyamsa mana bayan bala'i da musiba ya kan mana shi sa Allah madaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya ba afa alaikum iqaban ya kawo abin bin nakira dan ka gane girman sa nakira kenan litta'zim dan ka gane girman hukumar ba ta wasa bace wata ta rikita muku lissafi ta fitar da ku daga hayyacinku saboda kuna ji kuna gani ana barna ana abin da ba daidai ba kowa ya ja bakinsa ya shuru kowa ya kulle bakinsa saboda tsoron idan uba ta tashi wallahi Allah madaukakin sarki ba zai ware ni da bana yi ba da shi ne yi Allah madaukakin sarki ba zai ware wannan ba duka abin zai shafe mu Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu dan uwana masu albarka nawa nawa ne daga cikin al'ummomin da suka gabata da Allah maɗaukakin sarki ya tsire musu albarka ya nesanta su daga rahamarsa babban dalili shine ba sa umarni da kyakkyawa ba sa hani daga mummuna suna ji suna gani ana aikatawa kowa ya biris Allah subhanahu wata'ala ya ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila Allah an ci wata jama'a daga cikin banu isra'ila wanda suka kafircewa Allah maɗaukakin sarki ala lisani dawud wa isa ibn maryam akan harshen annabi dawud da annabi isa dan maryam Allah ce zalika bima asaw wa kanu ya'taduna hakan ya faru ne sakamakon sako da suka yi ta yi suka yi ta sako kowa yana gani wa kanu ya ataduna da kuma ƙetare iyaka da suka ringa akan junansu wannan ya zalunci wannan wannan ya cuci wannan kowa yana gani Allah ce kanu la yatana hauna an munkarin kun ji ba kanu sun kasance la yatana hauna ba sa hana juna wannan baya hana wannan an munkarin game da mummuna fa'aluhu da suke aikata shi ina gani kana yi ba ruwana kana gani ina yi ba ruwa ba ruwanka kowa irin wannan ɗabi'ar banu isra'ila suke yi Allah maɗaukakin sarki ya tsire musu albarka akan harshen annabi dauda da isa dan maryam mu yanzu in muka shi kenan sai Allah maɗaukakin sarki shi mana albarka idan muka mu sai Allah shi mana albarka saboda Allah tsoron me yake ji abinda suka yi na rashin kyautawa Allah ya tsire musu albarka mu ma idan muka yi kwatankwacin sa ne me yasa aka ba mu labari a Qur'ani ne dan kawai mu karanta mu ji daɗi ne a'a dan ka gane mummunan sakamakon idan ka irin kai ma shi zai same ka Allah subhanahu wataala ya ce labi isa ma kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari wajen fassara wannan ayar yace banu isra'ila sun kasance mutum zai hada da dan uwansa banu isra'ila yana aikata abin da ba daidai ba a karo na farko sai ya ce masa ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah ka daina aikata wannan abin da kake aikatawa sai ya wuce rabu da shi gobe in ya dawo zai same shi yana aikata irin wannan abin bai daina ba ya ci gaba kuma hakan zai ba zai hana shi bai ci gaba da cin abinci tare da shi yana shan abin sha tare da shi ya zauna tare da shi suna hira baya jin komai annabi ya ce lokacin da suka aikata haka sai Allah ya buga zukatansu sashin su akan sashi Allah ya buga zuciyar junansu akan akan sashi suka daina fahimtar abin da yake daidai wannan shine abin da suka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa babban malami ibn abid duniya abubakar ibn abdullah ibn muhammad ibn ubaid al-ma'ruf ibn abid duniya ya kawo wata kissa a cikin littafinsa mai suna al'amur bil ma'ruf wannan hanyar anil munkar ya ce wata rana allah maɗaukakin sarki ya kawo kissar ta kan ibrahim bin amur as-san'ani ya ce wata rana allah maɗaukakin sarki yace da Yusha ibn Nun an san wa Yusha ibn Nun wancan yaro na annabi Musa lokacin da suka tafiya wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha li fatahu din to fatahu din shine Yusha ibn Nun wasu daga cikin malaman tarihi suka ce bayan shudewar annabi Musa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya turo shi a matsayin annabi Allah ya ce masa zan halakar da mutum dubu arba'in daga cikin salihan mutane daga cikin mutanenka sannan mutum dubu sittin daga cikin fajirai sai ce ya ubangiji mutum dai dubu sittin ɗin can fajirai na san fajirai ne a shararai ne amma salihan na me suka yi sai Allah maɗaukin sarki ce masa sun kasance ba su taɓa fushi da fushi na ba bal ma bar ci gaba suke da cin abinci tare da masu saɓan da shan abin sha tare da masu saɓan da zama da su suna tattaunawa shi sa su za a fara halakawa kama waɗancan ɗin yan uwa tare da cewa wannan issa ce da ba irin wannan gurare isti'inasan dan dan ɗebe kewa da ita amma mu koma cikin alƙur'ani za ku ga issa da take kama da ita kuma cikin suratul araf issa banu isra'ila lokacin da Allah madaukakin sarki ya hana su yin su a ranar asabar me ya faru sai aka samu mutane kala uku mutane na farko su ne waɗanda suka yi kunnen kashi da maganar Allah madaukakin sarki da maganar sa annabi Musa alaihi salam suka je suka yi su ranar asabar ɗin suka keta dokar Allah suka yi munkari kashi na biyu su ne mutanen da suka tsaya suke wa'azi da faɗakarwa cewa kada ku yi kaza Allah baya so annabin Allah ya hana sai mutane na uku wanda suka ce mu babu ruwanmu su ba sa yi amma kyale su su da Allah su eh kada ka daina shiga cikin harkar mutane ka daina sa musu ido kowa ba shi abin da ya ga dama wa qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'azaban shadidan suka ce qalu ma'ziratan ila rabbikum la'allahum yattaqun suka ce musu wai dan me za ku rinka damuwa akan mutanen da idan Allah ya ga dama ya halakar da su ko ya musu azaba mai radadi kun zo kun dame su ku rabu da su kowa ya da kansa mana ku kyale su kawai su waɗanda ba ruwan su kenan suka ce ai muna yi musu ne ma'aziratan ila rabbikum dan mu dan dan uzuri dan mu yankewa kanmu hanzari da uzuri zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya san mun yi abin da ya kamata mun fita shi ne abin da za mu iya mu musu wa'azi mun yi mun yi shikenan mun fita to bari ku je kwa lokacin da Allah ya tashi halakar da su sai ce falamma nasu ma zukiru bihi an jaina alladhina yanhauna anis su'i wa akhaf amma nu an qulna lahum kunu qiradatan khasi'ina lokacin da Allah ya tashi mai da su barraka sai ya zaba guda ɗaya daga ciki su ne waɗanda suka yi tawa'azi aka ware su Allah ya tsamar da su da masu aikata laifin da wanda ba sa aikatawa suka ce a sa musu ido duk Allah sai ya haɗa su gaba ɗaya ya halaka su yan uwa kun ji kisa yadda take ko wannan Allah ne ba mu labari a cikin alkur'ani da wanda suka ce a ci gaba da yi ko kuma ba su hana ba amma su ba sa yi duk hadda su Allah madaukakin sarki ya ya halakar da su gaba ɗaya dan mutane ɗaya Allah ya nuna mana ya tsabar a ciki su ne an je lallazina yanhauna anis su wanda suke cewa a bari din su kadai Allah madaukakin sarki ya tsabar Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ‘yan uwana masu albarka lalle ne Allah maɗaukakin sarki ya yi inkari ga ma'abota ilimi da falala da masu mulki da duk wanda zai iya faɗa aji daga cikin banu Isra'ila da suka yi shiru da bakinsu suka ƙi hana abin da bai dace ba Allah maɗaukakin sarki ya ce laula yana humar rabbaniyuna wal ahbar an qawlihim al-ithm wa aklihim as-suhut Allah ce labi isa ma kanu ya suna'una don me waɗanda suke malamai masana Allah waɗanda suke su za su ce ga inda ya kamata a yi a yi ga inda bai kamata a yi ba a tsaya suka yi shuru ba su hana su ba game da faɗar maganganu da suke na saƙo da cin haramun da suke bai sa ba su hana su ba sai Allah ce labi isa ma kanu ya suna'una tir da abin da suka sance suna aikatawa suwa su waɗanda suka yi shuru suka ƙi hanawar. imam al-khurtabi Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa yace sai Allah ya hada sai Allah ya hada mutanen guda biyu dukkan nuna suna da laifi da masu aikata laifin da wanda suna gani su basu aikata ba suna da ikon da za su yi magana ba su ba suna da ikon hanawa suka ki hanawa duk sai Allah ya hada su yace ai musu kudin goro su na farko aka ce musu labi isa ma kanu yasna'una Allah ya ce tar da abin da suka sace suna aikatawa su kuma aka ce musu labi isa ma kanu yasna'una su malamai da manya da duk wanda zai iya faɗa a ji ya kasa faɗa ya yi shuru yana gani Allah ce tar da abin da suka sance suna aikatawa ‘yan uwana masu albarka lallai babban abin da yake sawa mutum ya ji a cikin zuciyarsa lallai dole sai ya hali daga mummuna ya yi umarni da kyakkyawa na farko ya fahimci cewa fushin Allah maɗaukakin sarki idan ya tashi sauka ba zai sauka akan waɗanda suka aikata ba kaɗai wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa idan abin ya tashi Allah gamewa yake in an so in an je can arabi aya da tsakuwa amma halakar da musibar da in yunwa ce da in fari ne da in bala'i ne Allah madaukakin sarki tashi sauka mana wallahi gaba ɗaya ta sauka ba za ta tantance malami da mai kuɗi da mai sarauta da ɗan siyasa da wanda yake aikata abin ba duka za ta haɗe gaba ɗaya matuƙar ba a samu wanda suka tashi suka ce abin da ake ba daidai ba ne kuma ake ƙoƙarin hanawa yan uwana masu albarka lallai wannan huɗubar tawa daga ji akwai inda ta dosa ko shakka babu wannan unguwa tamu ta hausawa unguwa ce mai albarka da muke alfahari da ita kuma ba mu da inda ya fita a nan muke a nan a iyalanmu suke kowa namu a nan yake saboda haka in muka bari ta lalace hadda mu a cikin lalacewa idan kuma muka yi kokari ta gyaru insha Allah ta'ala gyaran gaba ɗaya zai shafe mu da ayyanmu da kowa da kowa kamar yadda kowa ya sani gobe sati biyu kenan an zo an yi kisan kai a cikin unguwan nan yaro yana zaune akan mota yara suka zo da wuka ɗaya saka masa wuka a kirji ya ja wukar wanda akwai wanda yake ɗaya daga cikin wanda ya ce wanda suka je kansa a lokacin yake ban labari yace zuciya saga tana ana ganin ta a fili ce wallahi kamar za ta fito tana harbawa kamar za ta fito nan ko nan bayan kansa haka yayin sa yake gaya mun cewa jijiyoyinsa na duk sun tsinka masa ita nan wajen daga tari kisan gilla yan uwa daga lokacin abin da ya sani ce gobe sati biyu kenan don ku gane adadin kwanakin da aka ɗauka daga wancan lokaci zuwa yanzu malaman unguwar masu kuɗin unguwar ma'aikatan unguwar masu mulkin gargajiya na unguwar har yanzu ban ji wani mataki mai kyau da aka ɗauka guda ɗaya domin a yi maganin abin gaba ɗaya ba babu wani mataki guda ɗaya da na an ce an ɗauka babu illa abin da wani yake gama ranar cewa za a gayyato makarantun alwaya su zo su zauna su sauka alƙur'ani su karatuttuka abu ne mai kyau a addu'a amma dan Allah in wannan ya wadatar amsa shine bai wadatar ba bai wadatar ba mun yi abin da ya kamata ba mu abin da ya kamata ba in ku fahimta yadda rai yake da mahimmanci a wajen Allah subhanahu wataala a zo a kisan kai a unguwa irin wannan amma kowa ya gaba da harkokinsa babu ruwan kowa kuna ganin idan Allah madaukakin sarki ya tashi sauka mana da bala'i akwai wanda zai tsira a cikin mu wallahi babu wanda zai sha kowa yana harkokinsa babu wanda babu wanda yake damuwa an yi wani abu ko ma wa aka kashe ko ma me aka kashe shi kisan kai aka yi rai aka sarayar a cikin unguwan nan saban Allah ne saboda kisan kai ɗaya da ake Allah madaukakin sarki mutum ɗaya da ya kisan kai Allah ya ce min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bi ghayri wa ya gaba da harkokinsa yan uwa wata irin al'umma muke rayuwa a cikin ta wanda guri muke so mu je lokacin da abin ya fara yan uwa alal akalla an yi wajen kwana biyu ana guje-guje yara suna guje-guje tsakaninsu wannan su biyo wannan wannan su biyo wannan a ranar da aka kisan kan da safe na zo ake gaya min cewa je wajen sha biyun dare an ji gudu an ji guje-guje ana guje-guje ana faɗa da makamai da sauransu yara za su wuce za su wuce da makamai su je nan a ranar da aka kisan kan da safe ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin masu masu sautar gargajiya ta ungwana mun yi magana da shi yake ce min yaron da ya kisan kan ya je unguwar ya tsaya ya yi zage-zage ya zage-zage zara makam ya tafiye sa kowa yana gani ba a ce masa komai ba da daddare kuma suka dawo suka kisan kai a ce an yi kwana biyu ana faɗa ba wani wanda ya ga ya kamata a yi wani abin da ya kamata domin a hana sai an yi kisan kai sannan a ta surutu a ta labari a ta abin da bai kamata ba sakacin mu ya kai inda ya kai uwa a cikin unguwan nan wallahi sakacin mu ya wuce da inda muke tsammani zan ba da misalai da yawa wannan wajen inda ake aje a da sahun nan nan kan titin nan duk dan unguwan nan ya riga ya sani idan dare in banda shaye shaye ba abin da ake a wajen nan wa bai sani ba makotan wajen duk sun sani ina magidantan wajen bai suka yi sun kai kara sun yi koke shaye-shaye ake a wajen da gidajen mutane da 'ya'yan mutane da matan mutane a zo a yi ta shaye-shaye har sha biyun dare har biyun dare ana shaye-shaye a wajen a fili ana sai da kayan maye ina manyan wajen ina iyaye na wajen me aka yi waye ya korafi waye zai ji daɗi a ce ɗansa ya zo yana sai da kayan maye ko yana shan kayan maye wannan irin sakaci ne wannan yan uwa a unguwan nan a unguwan nan babu dadewa yaro ne aka ce an je an samu awara yake sayarwa amma kwaya ce a cikin awara awara zai zai kasa yana yana sayarwa amma kwaya yake sayarwa a cikin awara a unguwan nan wani mataki aka dauka me aka yi me aka yi babu dadewa can kwanakin baya wannan asibitin da taka tafi asibitin da ake ce masa asibitin dan roni wani matashi ya zo ya same ni yake gaya mun cewa ce dan Allah malam ayi magana yace asibitin nan wallahi da azumi da azumi yara suke shiga ciki su shaye shaye kuma su kawo mata da azumi yanzu ni da aka zo a gaya mun ana nufi a ce makwatan wajen ba su sani ba kenan na samu ɗaya daga cikin waɗanda suke jagorancin asibitin a matsayinsa na community asibiti muke magana da shi yace shi ma ya sani yace har dabba suke yanka wasu killata suke ta mutane yake gaya mun me aka yi me aka yi haka za a bar unguwar ta zama haka za a bar unguwar ta zama kowa ya rinka abin da ya ga dama wallahi matukar ba mu tashi mun yi abin da ya kamata ba abin da ya sana fito da wadannan abubuwan lokaci ya da za a daina wani boye boye duk abin da ake kawai za a faɗa in za a tashi a gyara a gyara in ba za a gyara ba shikenan saboda shekara nawa ana wannan maganar shekara nawa tun abin nan bai kwari ba ake ta magana akan cewa yaran nan masu abin nan a yi kokari a san yadda a hana su wanda zai kuma makaranta a mai da shi makaranta wanda za a bashi sana a bashi sana amma aka yi birista magana yanzu da yawa daga cikin yaran sun yi ƙarfin da sun yi ƙarfin da sun fi ƙarfin mu wallahi da yawa sai an yi da gaske sai an yi da gaske akwai bayan allan da suke ƙoƙari ƙwarai da gaske akan unguwan nan ba su da yawa wallahi na san da yawa daga cikinsu suna barin kasuwancinsu tun safe mutum je yi kun san abin mamakin waɗannan ɗin kuma su aka mai da su farisa su aka mai da su abin farauta masu ƙoƙarin gyara unguwar yau ka ji su abin fai gobe ka ji su a yadda kwata sannan an kai su ƙara akwai wasu su kuma abin da suke su kuma inda suke samun nasu abin shine wajen hana unguwar na zaman lafiya suna nan lokaci bai zan fara faɗa sunan su na rantsi da Allah zan fara kama sunan su fardan fardan za mu gwamnati ta lalace ne saboda wasu civil defense aka kokari aka kawo unguwan da a samu zaman lafiya amma wallahi daga lokacin da aka kawo civil defense zuwa yanzu ni ban san adadin jelan da aka yi kai kai karar wannan civil defense din ba ƙungiyoyi ne na Hausa suka haɗu kami suka haɗu suka tayar da wata ƙungiya ta musamman babba suka kawo civil defense din a bayan aje a ce an yi kaza yau aje duk so ake sai an lalata civil defense din an kawo zuda kun ce bata iya ba zuda ta tafi an kawo sai to ya kuke so ai a bar hausa ta lalace kenan a bar hausa ta lalace mu al'ummar hausawa me muke tsakani da Allah ba aikin wasu mutane tsine tsirari ba mutum ya yi sau ɗaya akwai wanda an kama su an kama sun je sun yi kwana biyu kwana uku a kullum wallahi saboda matsala hausawa an kama su an ji ya tsare kai kana gidanka a kwanta baka san abin da yake faruwa ba duk dan ka samu aminci da yawa daga cikin su na san kuɗin su wallahi suke ɗauka su kashe dan mas'alar a samu tsaro a Hausawa amma wasu suna ta gefe suna yaƙar su ta gefe ga yaran da su yi al'amarin abubuwa su ba suna ɗauka su a matsayin abokan gaba to da wani ya su ji kenan Hausawa Allah madaukakin sarki ya ba mu kowane irin mutum muna da alƙalai muna da lauyoyi muna da 'yan sanda muna ba abin da ba mu da shi muna da 'yan boko da komai me yasa kowa ba zai zo a abin da shi ba idan fa abin da ya tashi kowa da kowa ya shafe shi to lallai wannan shine abin da ya kamata a fito a faɗa a irin wannan lokacin idan mun tashi mun yi abin da ya kamata shi kenan idan ba a tashi ba kowa da mai abin da zai iya ne kowa ya abin da zai iya ne ni na isar na faɗa abubuwan da yawa da suke faruwa ko a cikin ɗari wallahi ba faɗi guda ɗaya ba kada wanda ya zai ce ni ban san abin da ke faru ƙarya ne wallahi na sani duk yadda ake kawo da kuma unguwan nan na sani na ma fi ka sanin wasu da yawa daga ciki wallahi ba abin da ban sani ba so haka in za mu tashi mu gyara mu gyara idan kuma haka za mu bar abin ya cigaba da tafiya a haka yaƙi zai ci mu har gida kai da ɗanka kana ji kana gani ya fi ƙarfinka shikenan shikenan an gwanna akwai gidan da ake ake ban labari da matar aure ne ce a gida amma ana tara yara maza da mata a cikin gidan a cikin a cikin unguwan nan sai ka rasa ina makotan wajen yaran ku suna tasowa suna ga irin wannan abubuwa idan Allah ya tashi saukan mana da bala'i da musifa iya su kadai zai saukarwa Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول